أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini laraba wanda ya daidai da yau goma sha biyar kenan ga watan biyun musulunci watan safar hijira na da shekara 1442 afuwan da 43 hakan ya yi daidai da 22 ga watan tara miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke unguwar hamadu kafi fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin nasa fatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin al'allama a sheik muhammadu bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini idan yan uwa ba su manta ba masu bibiyarmu kai tsaye ko ta kafafen yada labarai na zamani muna cikin ashirɗu sani a cikin shirɗu sala sharaɗi na farko shine dukur waqt wanda malam ya tsawaita bayani a cikin sharaɗin farko na shigar lokaci game da sallah a makon da ya gabata Allah ta'ala ya ba mu iko mun kai ƙarshen shi a sharaɗi na farko mun ma fara sharaɗi na biyu sharaɗi na biyu afwan sharaɗi na hudu mako a shaɗin rabe shi ne sutratul aura min yi na ɗaya min yi na biyu min yi na uku to a cikin sharaɗi na hudu shi ne sutratul aura shi ne masallaci wajibi ne ya suturce al'aurarsa an gani kuma al'auran nan sun mata kaso wajen gida uku akwai mu gallaza akwai mu kafafa akwai mu tawassida a ciki akwai wanda in ta bayyana da gangan agun masallaci baligi to bai da sallah a ciki kuma wanda akwai larura ta ba da damar ta iya bayyana kamar yadda malaman suke faɗa a daruratu ta bihul mahadurat ita larura tana ɗage laifi akan abin da yake akwai laifi a cikinsa a wannan gaba yana da kyau musamman matasa musamman cewa ibadar sallah ba ibada ba ce ta wasa ita ce afdalul ibadat sallah ita ce ibada mafi girma a dukkan ibadar da bawa zai yi ba ka da wani aiki da gabar ka za ta motsa wajen yinsa ka samu matsayi ka samu kusanci ga Allah kamar sallah kuma ita ce aikin da in ya gyaru a cikin ayyukan to ruwa ta sha hadisi ya tabbatar da wannan idan sallah ta gyaru sallah da amala kullu dukkan aiki shi ma yayi idan aka samu matsala a sallah to shikenan dukkan aiki har da matsala ko dan saboda wannan hadisin ya kamata mu yi wa kanmu qiyamul layli wajen inganta ibadar mu ta sallah ba ka da wani aikin da zai cicciɓa ka ya kai ka zuwa ga rahamar Allah dalilin san ba sallah ba duk abin da zai biyo baya to bayan sallah zai yasa Umar dan Khattab yake cewa radiyallahu an a salatu imaduddin ita sallah ita ce fila ta addini faman aqama ha faqad aqama ad-dina wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini inji Umar Allah kare da shi wa man hadamaha faqad hadama ad-din ko man dayyaha fa bima siwaha adiya wanda ya wulakantar da sallah to dukkan wani abu da ba sallah ma zai wulakantar da shi an fahimci wannan saboda haka maganar sitiran nan wa'ansu daga cikin matasa suna daukan abin wasa ne ko yayi ne ko wani abu ne na birgewa mutum ya sa tifar da ba ta iya rufe masa al'aurarsa kuma ya ce zai yi sallah wannan gaskiya akwai rashin sanin mahimmancin ita ibadar sallah din musamman wani za ga iyayen sallah sai iya jan rigarsa ba ya ta rufe masa maɗaurin wandonsa bayi ba zai iya cikakken ruku'i ba ba zai iya cikakken sujjada ba idan ya yi ruku'i mai kyau to sai gadon bayansa ya bayyana ko can wajen maɗaurin wandonsa ya bayyana haka a galibiya haka rayuwa take to wannan gaskiyar magana ba daidai ba ne ya kamata mu gyara idan Allah ya yi nasi game da abu manzon Allah ya yi nasi to ba abun wasa ba ne ba ko kuma an su za zo wajen ibada da sallah da tufin da suka ga dama ko mai unguwar unguwar unguwarsu ba zai iya zuwa ya gaishe da ita wannan tufar ba amma kuma ya taho ya yi sallah da ita sai ce kuma zai zo ya gaida Allah ballanta na ayi sama ya je hakimi ko sarki ko wani waye a ce yana neman su zai je su gana tufar da zai sa ya tafi can gun to sai ya yi ƙoƙarin shiga ta kamala domin a yadda da shi ko a yadda abin da zai faɗa amma wani in ka gan shi a masallaci yana sallah to sai ka tausaya masa domin shi ya mai da sallar kamar wata al'ada ko kuma duk yanda yake ma ba aini hawa kawai yake nan ta tafi ta tafi wani ko ba haka bane ba saboda ka suturce jiki da sutura mai kima iya daga cikin sharri a cikin sallah inda za mu tashi yau shafi na hamsin da bakwai kuma wannan shine darasinmu na ishirin da hudu a wannan littafi farkon shafi na hamsin da bakwai maliki cewa wal mukaffafa ita al'aura mukaffafa auratu zakari min saba'i sinin ila ashira sinin al'aura mukaffafa shine al'aura ɗa namiji daga shekara bakwai zuwa shekara goma to dukkan al'aura san ta bayyana wannan mukaffafa ce ba mugallaba ba ce ba domin a lokacin sallar ma ba da zama dole a kansa ba ana yi domin ma'awada domin ya saba fa inna auratahu alfarjani alqubul wa dubu abin da ya zama al'aura a gun yaro dan shekara bakwai ko zuwa shekara goma al'aurarsa shine mafitar fitsarinsa da mafitar bayan gidansa duburarsa da kuma al'aurarsa ta azzakarinsa wannan shine al'aura a gun ɗalibi shekara bakwai zuwa goma saɓanin baligi in ba kuma ta ba baligi ina ne haddin al'aurarsa mugallaza eh yawwa a cibiya zuwa gwiwa wannan in dai mutum baligi ne to bayyana wannan gaba daga cibi zuwa gwiwa da gangan su bayyana bai da sallah an fahimta nan amma shi yaro karami ɗan shekara bakwai zuwa goma zai iya barin cinyarsa a waje ina ne a waje amma inda ba a so shi ma al'aurarsa guda biyu nan mafitar fitsari da mafitar bayan gida da kusa bayyana domin su ne sau a tari ɗin wanda ko jariri ne matukar ba larura ta wanka ko wani magani ba ba a san ya dinga zama wannan al'aurarsa a waje ba su domin ɗan adam iya da kima shi yasa hatta mamaci idan an zo masa wanka ba a so a tsaraita shi ba a so shari'a ba ta ba da wannan damar ba duk da ya mutu ma amma ana so a lullube shi al'aurarsa sai dai a sa hannu a sa hand glove haka ko wani hankici a daure hannu a wanke masa al'aurarsa haka amma ba za a buɗe shi gaba ɗaya ba duk da ba mai rai bane domin ka'idar wala wala kada karamna bani adam dan adam iya da kima rayayyansa da mataccensa musamman mumini mai imani an fahimta nan saboda ko da karamin yaro ne ba a so a dinga barinsa ba wando ba riga iya ta yawo haka ba daidai bane ne yaro in ya saba da wani iya iya zama shashasha haka ko har ya girman ma ba zai san mutuncin al'aurarsa ba musamman magidanta masu iyali mata masu sakaci su dinga ja musu kuɗi yaro ko ɗan ƙarami ne ba a so a dinga barin sa ba wando har in an saba mai da haka abin zai affect da kwakwalwar shi zai zama shashasha ko haka ya girma bai san mutuncin kansa ba duka wani iya tasiri a rayuwar yaro saboda ko ɗan ƙaramin ne al'aurarsa mafitar fitsarinsa da ainihin mafitar bayan gidansa to shi ma haramun ne a bayyanar mai ita da gangan a yi ƙoƙarin kiyaye masa wannan ana rufe masa ita an fahimci nan shi ne alfarjani alƙubul wa dubu fala ya jibu alaihi an yi statira fakizahu li'annahu sadir sai ma da usman yake cewa shi yaro karami dan shekara bakwai zuwa shekara goma to ba dole wani ma ce sai ya rufe cinyarsa domin shi yaro ne karami shin ya saba al'aura ba ce li'annahu saghiru lam yablugh an fahimci wannan yaro ne karin bai kai shekarun balaga ba amma babban baligi dole sai ya rufe gwiwarsa zuwa cibiyarsa wani shine dole sauran kuma idan ya bayyanar da su da gangan to sallarsa na kisa ce in kuma ya yi sutarce jikinsa sura mai kyau sallar za ta iya zama kamila wal mutawassida ita kuma al'aura mutawassida ma'ana ma baina al-mughallaza wa baina al-mukaffafa mutawassida al'aura tsaka tsaki kenan ma ada zalika idan ka ɗauke wannan ka ɗauke al'aurar baligin mutum ka ɗauke al'aurar yaro ƙarami namiji shine ma ada zalika ne ƙalu suka ce falwajibu fiha sittur ma baina surra wa rukba abin da ke tsakanin wannan to wajibi shine a suturci tsakanin cibiya zuwa gwiwoyi fa yadkhulu fi zalika rajulul balig hakan ya shigar da mutum baligi albaligu ashira wanda ya kai shekara goma fa ma fawq da abin da ya sama da goma in dai yaro ya kai shekara goma to shi ma bayyana cinye sa haramu ne an fahimci nan to wannan kamar muna ganin kamar tazarar da nisa mu a nan a galabiya ana kai shekara sha bakwai haka zuwa sha shida zuwa sha takwas ne shekarun balaga haka ne so kuma can kaga malin ya tsananta tun da shekara goma ya mai da abu shekara goma to akwai bambanci na na yanayin zama da akwai wannan bambancin da bambancin cin abinci da bambancin zafin rana da abin da ya kama da da wahalar rayuwa da suna suna affecting wajen balaga da wuri ko rashin balaga da wuri da yanayin kasar kuma haka da yanayin inda kuɗi yanzu misali a hadisi mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure na Aisha tun tana shekara shida ta tare gidansa wata ruwan shekara tara wata shekara goma sha ɗaya ta tare gidansa to amma yanzu mu nan yarinya shekara goma sha ɗaya ba za yi mata magana aure domin tana karama da yawa to su can yaro ɗan shekara goma sha biyu ma zai iya balaga domin yanayin ƙasarsu da kuma yanayin abincin da suke ci duk inda ko da ma a irin yanayi nan yaro wanda ya taso cikin gata da jin daɗi da waye to nan da nan za a ga ya kai shekarun balaga ya yi gemu ya fara mafarki da sauransu amma wanda ya taso a karkara fa iya shan wahala ne gona ne faskare ne ice to akalla sai ya kai shekara goma sha bakwai wannan haka malamai suka ce wanda ya taso gun da ake shan wuya to shekarun za su kai da yawa kafin ya kai shekarun balaga wanda ya taso kuma gunjin daɗi shekarun za su ragu lokacin da zai kai shekarun balaga to wannan shine hikima da malai ke kai a shekara goma domin mutumin saudiya ne saudiya kuma ƙasa ce mai albarka mai ni'ima wanda suna cikin jin daɗi gaba da baya an fahimci wannan to wannan shine malai ke cewa in ya kai shekara goma to shikenan ma baina surra wa rukba fa da kullu fi zalika rajulul balig ashara kuma fawq yaron da ya kai shekara goma zuwa sama da goma wa da kullu fi zalika al mar'ah allati lam tablu ita ma macen da bata kai shekarun balaga ba to ita ma ko yar karama ce ita ma to ita kuma haramun ne ma ta bayyana cinye ta waje sabanin da namiji kun ga da namiji an ce shekara bakwai zuwa goma zai iya barin gwiwarsa cinye sa a waje ba matsala amma ya mace ya mace ko yar shekara biyar ce daga cibiyarta zuwa gwiwarta haramun ne a bayyana mata da shi an fahimci nan domin li'annal mara taktarif lirajul domin ita mace ta sha bamban da namiji an fahimci wannan sai maliki cewa ita mace ko da bata kai wannan shekarun ba to al'aurarta daga cibiyarta zuwa gwiwa ta dole ne a rufe mata shi wai da kullu fi zalika al-ummul mamluka ita ma ummul mamluka duk da cewa ne yanzu dole hida karanta ilmanci amma hukuncin yanzu babu shi baiwa da aka ribato ta a wajen yaƙi ko aka siyo ta ta zo gidanka ta haihu da kai ita ce al'ummu al-mamluka ka mallake ta kuma ta haihu da kai irin wannan ta ‘yanta kanta ba za ta zama baiwa ba kuma ita ma dukkan wani abu da yake na al'aura ne na ‘ya wanda aka haife ta da ba baiwa ba to shi ma ya haukanta shi ne ce wai da kulufi zalika al'ummul mamluka amma yanzu babu irin wani hukuncin yanzu a bayan ƙasa wa ma'a haza fa inna na naqul malati duk da haka zamu ce al mashru fi haqqi kullu insan sanannen abu ga haƙƙin kowane mutum an yi akula zinatahu inda kulle salati ka riƙi adonka ka yi tsafta ka sanya kaya na mutunci a duk lokacin da za ka yi sallah domin karanta aya a farkon shi wannan gaba ya bani adama ku zo zinatakum inda kulli masjidin wajibi ne ga musulmi ya riƙi adonsa da kayansa masu mutunci a duk lokacin da zai ibada sallah an fahimci wannan duk lokacin da za ka yi sallah to zamto kayanka suna da kima suna da mutunci wa an yin bisa al-libas al-kamil ya zamto kuma iya sanya tufa tufa ta kamala sufa ta kamala tufa mai mutunci lakin sai da cewa law furida a kaddarance da a ce a kaddara annahu kana hunaka khirqun fi thawbihi a ce a tifarsa akwai wata khirqun shine wata huda ko wata yaga alama ya kunu dakilan dumnil aura wannan hudar ko yaga ta za ta iya shiga ta shiga wajen saita inda al'aura su take fa innahu hina idhin yunaqish fihi to malamai sun tattauna kan wannan hal tasihu salatu aw la tasihu mutum ne iya sutura ta kamala amma daidai cinyarsa ko nan ƙasan cibiyarsa ta huji tufan ta huji za a iya ganin fatar jikinsa daidai cinyarsa ko daidai cibiyarsa ko daidai bayansa tufa ce ta rufe shi amma iyagun ya samu matsala ya huje ko ya yage kuma ta shiga dakilul aura ta shiga saitin inda al'aurarsa mugallaza take to shi ne maliki cewa malamai sun ƙara juna ilimi wa an sun tattauna sallarsa ta inganta da wannan yanayin ko bata inganta ba إذ إنه يفرق بين يسير والكثير يفرق بين بين اليسير والكثير ويفرق ما بين كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين وما كان متطرفا كالذي يكون في طرف الفخذ وما أشبه ذلك مالك cewa ita wannan huda da ta huda rigar mutum ko wandon shi iz innahu yufariqu bayna al-yasir wal kasir in dai wannan huda za ta iya bambanta abu mai yawa ko kaɗan ko a iya gano abu mai sauƙi ko mai yawa wa yufariqu ma wa yufariqu bayna ma kana hiza al-awra kuma za ta iya bambance iya saitin gefen al'auran mutum din al-mughallaza al'aurarsa mai kauri kamar tsakanin cinyarsa da da da ainihin cibiyar shi ko kalfarjayin ko kamar mafitar fitsarinsa da mafitar bayan gidan shi wa ma kana mutatarifan da abin da ke kuma gefe da wannan kusa da al'aurarsa mugallaza kallazi ya kunu fi tarfil bakis kamar abin da yake gefen cinya ya bayyana wa ma ashba hazari ko abin da ya kama da wannan aw ya kunu fi zahr min fawqa al'alyatayn ko abin a baya ne can bayan mazaunansa daidai madaurin wannan sai ya yagi ana iya ganowa aw fil batni min duni sirra ko a ciki kasan cibiya iya bayyana wa fawqa sau'a da kuma saman al'aura sai ne a sau'a almuhim malici abu mafi muhimmanci ana in haka ta faru anna kulla makani lahu hadduhu min taghlid al'aura dukkan wanda yake da rabo an ce iya cikin al'aura mugallaza ya bayyana to gaskiyar magana wa an su malaman sun ce in dai kana da yin da za ka yi ka rufe gun ko kuma za ka iya zuwa ka canja wannan tufar ka dawo sallah lokacin da bai fice ba to sai ka canja a inda wa'ansu malaman suka ba da uzuri sai shine kafin ka je ka nemo wata tufar ba ita ba lokacin sallah da fita in dai da wannan mushkilar to an ba mutum dama ya yi sallah a wannan yanayi shi ma kuma sun faɗi ƙa'idoji da yawa har in za ka iya yin ruku'i wannan al'aurar ta bayyana to an ce ka ƙauracewa masu hukai shiga sahu abun ka ba dole ba ka koma gefe inda za ka yi sallar ka al'aurar ka ba ta bayyana wani ya gani ba domin iya cikin ka'idar la'anallahu nazira wal manzura ilai duk wanda ya bayyana al'aurarsa da gangan wani ya gani Allah ya la'ance shi kuma duk wanda ya suba al'aurar wani ido da gangan yake kallon al'aurar wani shi ma Allah ya la'ance shi an fahimci nan a shi yasa yanzu ai la'anta ta yi yawa kuma gaskiya bane yanzu ku je kasuwanni ku gani mana ba ma zancen mata ake ba da bala'in ya kai bala'i ba ma magana yanzu game da wannan mutum ne baligi mai hankali in ta wani juyin ma za ka iya tura shi gaba ya malimanci amma sai gan shi a bakin titi ya kuma iya fitsari ko bayan bulo ba zai iya shiga ba karar a bakin titi ko a bakin wani colbert kawai ya fidda al'aurarsa ya tsugunna kowa iya kallonsa to irin wannan akwai haɗarin shiga tsinuwar allah duk mutumin da ya bayyana al'aurarsa da gangan ake gani allah ya tsine masa albarka hakanan wanda ya zuba al'aurar wani ido da gangan yake kallon al'aurar wani shi ma allah ya tsine masa albarka to gudun kar a shiga wannan la'antar har in tifarka ta yage yagen da za ta iya kaiwa zuwa ga al'auranka mugallaza kuma kafin ka je gida ka canja tifar ka dawo ko ka je a ɗinki ma ka dawo lokacin sallah zai fita to malamai sun ba da rukusa sun ce za ka iya yin sallah a wannan yanayi amma ka ƙaura cewa su in masallaci ne je ka je ka sahun baya can inda za ka yi ruku'in ka ba wanda zai iya ganin al'auranka an fahimci wannan amma in akwai possibility ka je gida ka dawo ko ka je ka fidda tufura ɗinki ma to shi kenan ba amma yadda kai sallah wani yanayin ba ka koma ka je ka canji wata tufar ka da ka yi sallar ka a cikin kamala an bai mijanna wannan shine abin da suka faɗa wallahu a'lam na'am a to wannan ya shiga cikin al'aura mugallaza ne in dai har mazaunanka za su fita ko maɗaurin wandonka zai fita a fili ya shiga cikin al'auran mugallaza ne an ce ma bai ne sirra wa rukuba wani in yayi ruku'i ma hatta nan irin kwarin duwawunsa sai an gano ba wani kuma ya sako tufa matsatsiya har shatin al'aurarsa ana gani washi gayu ne zai wannan matashi ne ai mu wadu matasan ne addini Allah kwa mu wadu matasan ne addini ba ruwansa in addini iya magana to ba mutum a gabansa shi tsoho ne kai matashi ne kai ba ruwansa kawai in dai ka kai shekarun shari'a a kanka magana ta gare in dai iya magana to da kai yi in samartaka za ka yi kaje can ta samartakar ka amma an zo fagen addini dole ka ba abin da addini shi shi yasa da farko ina yin fushin fada game da matasa wannan matsaloli kusan ko ina har matasan ma da suka fahimci addinin suna da irin wannan matsalar mutum ya suko damammun kaya wanda in ya yi ruku'i bai shi baya ruku'i cikakke bai su jida cikakkiya haka zai zo masallaci kuma ya ce zai yi sallah Allah ba kake gayarwa ba an ce almusalli yunaji rabba mai sallah ganawa suke da Allah yanzu wannan tufafin naka da kake da su misali a ce kana neman admission a wata jami'a ko ta kwaleji a ce ana kiran ka interview ka je dan Allah ba ka je da wannan kaya a magana gaskiya zai je da wannan kaya ba zai je ba ko a ce yana neman aure shirkinsa iya kiransa wanda yake neman yarsa dan Allah zai je da wannan tufafi ba zai je ba to kuma Allah dan ba a ganin sai dai za dinga masa mu'amala da wannan mutum ya so kayan da ya ga dama kawai kai sallah ka kai sunanka Isa sunanka Muhammadu sunanka waye kawai in ka mutu a wannan zaka tafi aljanna ba haka bane ba haka bane saboda ka wannan yana da kyau mu dinga kula da wannan musamman matasa a dinga satirma masu mutunci musamman a lokacin sallah wal Allah hadha hadha su'al malik ya ce wai Allah wannan tambayar ta cewa sallarsa ta yi ko ba ta yi ba wanda tufarsa ta yage kuma daidai al'aurarsa aidan ya ji runa ila tambaya hakan zai ja mu zuwa ga faɗakarwa dai ala mas'ala ya fa'alu ha ba'adun nas bi ayyamu sai bisa wata mas'ala da wa'ansu mutane suke aikata musamman a lokacin zafi shine waqtu sayf fi ayyami sayf lokacin da ake tsananin zafi haisu yalbasu sarawil kasira yayin da za ga wani suna sa gajeren wando ko irin boxer din na haka dan wandon su dai ba cikakken wando sosai ba shine sarawil kasira sai mai yalbisu fauqaha thawban shafafa sannan kuma hisu sa wata tufa mai shara-shara kuma a saman wanda an gane irin da kayan da ake sa da zafi mutum ya sa wandonsa karami kuma ya sanya wata jallabiyarsa shara-shara wanda za ka iya ganin fatar jikinsa a jiki ana yi ko ba yi shi ne sauban shafafa ya sanya gajeren wando kuma ya ɗora tufa a saman wandon tufa mai reflecting za ka iya gano jikin shi ya sifful bashara a yawa tana siffanta fatar jikinsa ana gano fatar jikin shi wa yi salli kuma akan yi zo ce zai yi sallah da wannan fa haza la tasihu salatu ba ne ce wannan sallarsa bata inganta ba bata yi ba li'anna sarawil qasira domin shi gajeren wando allati tastiru ma baina surra wa rukba ko la tastiru la tastatiru la tastarru baina as-surra wa rukba shi gajeren wandon da bai rufe tsakanin gwiwa da cibiya iz izan libsu fauka thawban idan an sanya tufa a samansa khafifan yasiful bashara tufar ba ta da kauri shirshir ce ana gano fata da jikin mutum fa innahu lam yakun satira li awratihi to bai zama tuwa rufe al'aurarsa ba kenan ah to ashe yasa aka yi magana game da mata ai hadisi wanda yazo game da la'anta yace kasiyatun ariyat ai duk abin da yake faɗa mace in ba mahaukaciya ba ce ai ba wanda za ta fito jikinta tsirara ba ta ba kuma haka bane da tifan amma tifan ba tifa bace a shari'a to shi ma ya sanya riga a saman gajeren wandon shi amma rigar da ya sa tana reflected tana nuna fatar jikinsa kaga yayi daidai da waɗancan matan da Allah ke ce musu simfani min ahalin nari lam arahu akwai kasiyatun ariyat sun sanya tufafin amma kuma tsirara suke tafiya to shi ma nan ya sanya gajeren wando ya sa jallabiya doguwa ta rufe har gwiwa to amma kana iya gano fatar jikinsa mai bambancinsa da wancan ko da shi namiji ne ba su da bambanci yauwa yadda waccan ta shiga cikin wancan layin na tsinuwa to shi ma wannan iya cikin layin da ba za ka karɓi sallarsa ba domin bai rufe al'aurarsa mugallaza ba ina fata kun gane yauwa ina fata kun fahimci wannan domin lam takun satiran li auratihi ita wannan jallabiyan da yasa ba ta satar mai al'aurarsa allati yajibu alaihi an yasturha wanda ya zama wajibi ya sutura wannan alawar din fi as-salati a cikin sha'anin sallah wa ma'ana kaununa ma'anar faɗin mu da mali yake cewa yasiful bashara ita tifar tana siffanta gangar jikin mutum ko fatar jikinsa ay yubayyinu min wara'ihi launul jild har tifa tana iya bayyana launin fatarka in fari ne a gani in baki kiri ne a gane in baki baki ne a gane in wankan tarwada ne a gane an fahimci nan shine yubayyinu min wara'i launul jild tufar tana iya bayyana a gane kalan fatar jikinka hal wa ahmar jani mutum au aswad ko baki ne au bayyana zalika ko da ke kala rawi Allah ji kansa ya ce ba wani bayyana zalika idan tsoron ka ake ji kawai ya ce kala biyu ce ko kai in ba fari bane baki ne kai kai hakuri shikenan Allah ji kansa rahama to kaga yi ma nan malam Usman ya dan yi kawaici ya ce ko ahmar ko aswad ko baina zalika amma malam kalaba ya ce ba wani baina zalika kawai in ba fari bane kai baki ne kawai shikenan yawa walaysa ma'ana an yubayyinu hajmul jild wai ba a nuna ba ma'anar cewa sai ya nuna irin girman jikinka a gane kwanjinka ko gwiwar hannunka ko a'a duk inda yake siffanta fatar jikinka za ta iya bayyana to shikenan ba ta rufe ma al'aura ba fa inna hadha la yutu amma in wai ka sa jallabiya ne ba a gano fatar jikinka amma za a iya ganin mai kauri ne kai ko siriri ne kai amma bai bayyana launin fatar ka ba to wannan ya ce la yadru ba zai cutar ba wa in kana kullama kana afkan fa huwa afdal amma wala ce duk ma da za a yi duk ma da za a yi duk zafin ka sanya tufa mai duhu za ta falake a cikin sallah kenan shi ne ke cewa wa in kana kullama kana askan fa huwa afdal duk zafi minti ne wani sallah ne a karkari ba kai minti goma kana sallah shi ne karkarin ta ba an daɗe ana yi in ga tafi taron wani ɗan siyasar ma sai kai minti hamsin da biyar da rawani da jallabiya musamman a ce kai gafaka ne za ka sa rawani dole yawa ko kai maji daɗi ne ko waye za ka yi naɗi galadima ai haƙuri za ka yi naɗi dole kana jin zafi za ka je tauri kuma kuma ya ta haɗa wajen awa guda ko awa biyu kuma wannan ba za ka ji zafi ba za ka damu kuma sai sallar da za ka yi cikin minti goma ka gama kuma musamman duk masalatin yanzu Allah ya wadata mu da fanka da ventilation na windoji ga sunan da sauransu sai ya kwatanta kanka inda kake shiga ka samu wahala ka sha zafi kuma ka kwatanta wannan gundin da za ka yi sallah za su haɗu ba za su haɗu ba saboda kuma rikita duk ma da yadda za a yi duk tsananin zafin ka sanya tufa mai duhu da za ta rufe ma jikinka cikin mutunci shine afdalu shine abin da yafi wallah lakin hu la yadurru amma har inda ka sa tufa mai shara shara ba a gano cikin fatar jikinka to wannan la yadurru yace ba ta cutarwa li'annahu laysa bishfaf domin ba ta cikin abin da yake nuna fatar jikinka ba mai shara shara bane min wara'ihi albashara kuma ba a gano abin da yake bayan fatar jikinka fa masalan misali in ji malam a tujad thiyabun idza kana tahta sarawi zaka iya samun wata tifa a kasanta an sa wando shine sarawi fa innahu yadhharu al farq baina haddi sarawil wa baqiyatil jild zaka sanya riga ce musamman jallabiya za a ga ga iya inda wandan ya tsaya kuma ga sauran inda ba wanda ana iya ganewa to ga wani ne shafafu wannan za a iya gane ga inda wandan ka ya tsaya kuma sauran jikin ga duk gashi na ana iya gani a waje duk da kuma ka sanya wannan tufa din to malin irin wannan tufa da ke magana baya halatta a yi sallah da ita yake cewa lakin la yubayyinu laka launul jild amma wata din duk da ka ba ta iya bayyana ma launin fatar kare fa haza tasihu sala wanda ba ta bayyana launin fata ya halatta a yi sallah da ita amma lakin kama kulla abin da ya faɗaɗa zai ƙara maimaitawa na kullama kana askan fa huwa afdal duk da an baka sauki zaka iya sa tifa mara nauyi wanda ba ta bayyana suran jikinka ko launin fatarka amma ka sanya tufa mai duhu mai mutunci mai kima duk zafin a cikin sallah ta wannan ya fi falala ku gane wannan a duk musan falala ai musamman ta zo bangaren kuɗi Allah kuwa yanzu a ce in ka bi wannan layin za a baka naira dubu biyar amma wannan layin naira dubu biyu za a baka dan Allah wannan layi za ka yi a maganar mu ta gaskiya to wannan shine fasarar karatun shine fasarar karatun duk inda yace afdalu din to ka kaddara kuɗi ne can layin dubu goma goma nan kuma layin dubu uku uku to da Allah wani layi za ka bi wancan za ka bi mana ga yadda za ka samu kuɗi mai yawa to duk inda ya ce ma afdalu afdalu to kamar haka ne ka daure ka yi sallah da tufa ta mutunci da kamala duk zafin to shine ladan ka zai karu ya fi ka yi sallah da tufar da ake da kaulani a kanta idan ka yi tufa da an yadda a yin amma dai ba haka aka so ba to ladan ka da kimar ka bai kai wanda da wancan ba shine abin da yake so mu gane wallahu a'lam mun gama da sharɗin rabi sharɗi na hudu game da sallah shine sitratul aura sanya tufa mai mutunci marar datti marar wari marar bayyana fatar mutum tufa mai kamala duk wanda yi kuma ita tufa al'ada ce amma al'adar akwai gunda shari'a ta bata limit duk inda al'ada tufa al'ada ce kamar yadda na faɗa zan ba mu misali akwai wani gun da zaka je kamar misra za ga wasu masallatan limaman juma sun sa necktie da coat suna sallah da necktie din su amma nan fa yake ga zama abin kallo yanzu ga minbari da necktie sai ga ga facebook an sama na yawo da kai to amma su cin al'adar su ne haka suke ko ba mutum ba ba wata matsala mutum ya sa irin hulan nan da sa dauki kafiya na jiki cikin komai ne irin mai gama da waina kwai din haka ya dan dora haka ko shi ne sanya necktie din sa da kudin sai sallar sa ya dinga fesa larabcinsa haka zai sallar sai gaba kuma al'ada su haka tunda ba matsala bane idan ka je saudiya duk limamin su ba mai gari kawai a baya shi suke sa ba san wata gari ba kaga mu kuma nan cikar kamalar ka dawai ka sa gari ka sa gari ka sa abin nan hula da rauni da sauransu to ita tufa al'adar ta a musulunci shine kar ka sanya tufar da za ta matse ma jiki ko kot ce ko garin ce ko jallabiyan ce kadde ka sa mai matse jiki ba a so abu na biyu kuma karka sa mai sharashar da za a iya gano jikinka nan ma ba a so abu na uku karka sa kuma ta wuce idan sau wannan shine sharaɗin tufa a shari'a an fahimci nan ba a san matsatsiya ba a san sharashara kuma ba a san wanda za ta wuce ma idan sau ba a so to amma wani gun gari shine nasu wani gun coat necktie shine nasu wani gun abaya shine nasu wani gun mazani suke sawa zani sama zani kasa shikenan shine nasu kawai wannan shi ne ka'ida a shari'a abu na biyu duk wanda ya sallah da cikakkiyar kamala ya sanya mu anan maɗauka ya gari da jamfa da wando da rawani to sallaka ta fi wanda ya yi da gari da hula ba rawani domin shi rawani sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga nan saraki suka ladima kaga an zo bangaren su kenan ko yawa nadi iya da muhimmanci iya da farla a cikin addini manzon Allah ya yi rawani kuma ya bada umarnin a yi rawani shi da shi kuma rawanin manzon Allah duk inda yake akwai jela a bayansa iya barin jela a bayansa kaga duk wannan masu haka din nan su dan me nan kaman dan kwali to wannan ba da suka samu ba yawa amma dai rawanin manzon Allah akwai jela a bayansa iya jefa jela a bayan shi sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan yawa abu na biyu duk wanda ya sallah da gari da hula shi kuma ya fi wanda ya yi sallah ba hula a kansa ladansa ya fi an fahimci wannan duk da inda kamala take tattafanku a wannan yankin to cikar kamala wajen sutura to tana gaba gaba wajen cikar kamala wajen sallah ƙasan wannan kuma iya cikin ƙasan cikar kamala a sallah an fahimci wannan da ke ko wasu za su yi manzo Allah bai sallah da hula ba a kai ne baka sani bai sallah da hula mana ka je ka duba hadisai da yawa manzo Allah ya sallah da hula ya sallah da rawani ba taɓa rawaitowa manzon Allah ya sallah kansa ba komai ba ba taɓa rawaitowa ba ko a gidansa yake sallah za a ce kansa a ya sa hula ko ya yi rawani haka yake sallah ba hula ta yi amma tana da tana da karancin daraja akan wani da hula wannan shine gaskiyar magana wallahu alam za mu je sharadi na biyar ash-shar'ul khamis sharadi na biyar game da shurudu sala istikbarul qibla shine fuskantar al-qibla shi ma dole ne duk wanda ya sallah bai kallon al-qibla iya sani to sallarsa ba ta yi ba in dai ka san ga alƙibla nan da gangan ka kauce mata ka sani kuma to sallar ka bata yi ba an gane amma in kai bisa rahin sani sai bayan ka kammala sallah ka gane a yi ba alƙibla ka fuskanta ba to wannan sallar ka ba matsala ta yi za mu je bayani da dika da a cikin wannan malik cewa istiqbalul qibla li qawlihi ta'ala domin fadin Allah ta'ala da yake cewa wa min haythu kharajata fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra suratul baqara Allah ta'ala ke cewa wa min haisu kharajta duk inda ka fito duk inda kake kenan haisu din zarf ne zarful makan duk inda kake duk inda ka fito za ka yi sallah to fa walli wajhaka shatral masjidil haram ka fuskantar da fuskantar wakka wajen masjidil haram ɗakin Allah mai alfarma ma'ana ka fuskanci alƙibla an fahimci wannan duk inda za ka yi sallah to ka fuskanci alƙibla wa haisu ma kuntum kuma al'ummar mazan Allah duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatrahu kuma ku fuskanci ɗakin Allah mai alfarma wajen yin sallah da can baitul maqdis ake kallo ake sallah har manzon Allah sallah har koma Madina tun iya maka har ya koma Madina duk baitul maqdis ake kallo ake sallah to a lokacin Yahudawa suke wa sahabbai gori cewa ko addinin ku ya zo ya ce ya saba da shari'ar annabi Musa ya saba da shari'ar annabi Yesu amma ga yanan kuna kallon alƙiblan baitul maqdis sai alƙiblan ma kuma ga yanan kuna kallo su su faɗa manzon Allah wane ce ku yi hakuri akwai lokacin da Allah zai iya canja alƙiblan rai shi kuma addini ta inda za a hakura bin umarnin Allah shine addini in Allah ya ce ka ɗaga kanka sama to ɗaga kanka shine ibada in Allah ya ce sun kuyar da kanka ƙasa sun kuyar da shine ibada ba ruwanka me za a yi me za a yi ka kamar kwanan musdalifa a aikin haji wanda ya kwana yi bacci ya fi wanda yana bilbili samun lada sai ka ce kai kai abin sallau ne a muzdalifa ma sallah za ka dinga yi ka kwana to wallah wanda ya bacci ya fi ka lada tunda shari'a ce ta kai bacci a an fahimci wannan saboda haka sai ke kallon baitul maqdis manzon Allah har aka dawo gari Madina iya ta roƙon Allah a dawo a dinga kallon Ka'aba shi ma hankalin zai kwanta sai da yi wata goma sha bakwai lokacin da Allah ta'ala ke ce masa قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها mun kana daga hannu sama kana addu'an a dawo da kai alƙibla da ka gamsu da ita to za a da da kai haka Allah ce za a da da kai amma ka dan saurara sai da kai wata goma sha tara a wasu malaman suka ce ba a ce a dawo a kalli ka ba manzon Allah ne fiye addu'ar kuma Allah ya karɓa amma kai fiye yanzu dan wutar ciki Allah wallahi ai na roki Allah wallahi malam ai ai dagi an yi an yi fa to malamin shi zai biya ma ba shi zai ma shi ma roƙon zai yi wallahi wani in ya baka sakon addu'a kai ka ce kai zaka biya masa bukata malam dan Allah a dage ba ayi ba ayi ba to yaushe ga manzon Allah ya roƙa kuma Allah ya ce eh aje ayi sai da aka wajen wata goma sha tara ba da shi ba ga annabi Musa da annabi Haruna da suka ce Allah ga Fir'auna ya damu mutane Allah kaure shi daga bayan ƙasa yace qad uci ba da'awtu kuma fastaqima an karbi addu'anku amma ku je ku dan saurara an ce ya kai shekara arba'in fir'auna bai mutu annabi ne ya roki Allah annabi ya ce amin kuma Allah ya ce eh mun karba addu'a amma ku je ku dan dakata shekara arba'in aka yi sannan fir'auna Allah ya halaka shi saboda ka mu gane shi Allah ana masa mu'amala ta imani kuma akwai abubuwa da yawa wanda mutane suna barin su a baya wajen biyan bukata akwai abin da za ka yi ba ma sai ka ce Allah ina da bukata ba wallahi zai biya maka musamman ga taimakon mutane da manzon Allah ya hadisi cewa inna Allah ma'al abdi ma kana al abdu fi auni aqi in dai junin ka taimakawa mutane to kai kuma Allah zai taimake ka ta inda ka sani da inda baka sani ba abu na biyu tsayawa kan takawa duk mutumin da yake da takawa yake taka tsantsan a wannan rayuwar to shi ma Allah ya yi alƙawarin zai taimake shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja an fahimci wannan yawa dukkan irin waɗannan abubuwan haka wa an su magabata suke yi kuma wani suru na addu'a halau shi ne ka san akwai wani ɗan uwanka na jini ko ɗan uwanka addini iya cikin wata damuwa ka san damuwarsa to ka koma gefe ka raya dare ka dinga roƙon Allah akan Allah wahanan nan ka fidda shi daga wannan matsalar Allah wahanan nan ka biya masa bukatar sai Allah ba tare da ya sani ba ba tare kuma ka zo ka faɗa masa ba to kai ma sai Allah ya tashi mala'ika ya dinga cewa kai ma Allah ya biya ma bukatar ka yasa wani malamin yake cewa akwai wani wanda ya zo ya same shi malam ina ma addu'an Allah ya kai ka maka Allah ya baka gida Allah ya baka mace mai gida kai na sani kai ma so kake Allah ya baka bayan ka roƙa mu kai ma so kake mala'ika ya ce kai ma hakan to wannan shine salon magabata amma ka dinga roƙon kuma ga mu da san kai in ma roƙon Allah za ka yi kai kaɗai kawai ka dinga nema wa kanka ka ba ruwanka da sauran mutane hatta sallah fatiha ka duba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu kaga iyyaka na'budu gare ka muke bauta kuma kai kaɗai kake karanta wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako kaga jami'i ya shigo ihdinas siratal mustaqim jami'i kake yi to amma ka zo addu'ar kai kaɗai allahumma rabbana atina akaza kaza kaza duk kai kaɗai kake jawo kanka wani ya sa mahaifansa ma ya sa ‘yan uwansa kwata kuɗi ba ya yi shi dai kansa kawai kansa kansa Allah ka Allah gashi Allah gashi saboda duk wannan abubuwa ne da muke manta su da yawa a irin tsarin da Allah ta'ala yake biya wa mutane bukatunsu saboda haka mu gane cewa ita addu'a tana da salo tana da sigogi da yawa akwai asrar a karkashin ta na wajen biya wa dan adam bukatar sa gun Allah ba wai sai ka tsaya ka dinga raya dare kana ta fama ba akwai abubuwa shortcut da ake bi kuma Allah ta'ala ya karba biya mabukata amma wannan sai yanzu ta bayan gida kuma yau Allah ya samu dace malik ya cewa wa min haisu karajata fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa haisu ma kuntum fa walli wajhakum shatra duk inda kuke ku fuskantar da fuskar ku wajen alqibla ta zama to ka'aba ta zama to dakin Allah mai alfarma lakin al ulama yaqulun sai dai malamai suna cewa man amkanahu an yushahidu al ka'ba وجب أن يستقبل عين الكعبة duk wanda zai yiwu duk wanda zai yiwu an yi shahidul ka'aba ya zamto ya ya saita fuskarsa zuwa ga ka'aba iya ganinta to wajaba alaihi an yastaqbil aidul ka'aba to wajibi ne kalli ka'abar kanta lokacin da zai sallah wannan mutane da suke harami kenan duk mutumin da yake harami zai iya kallon ka'aba ai to wajibinsa ne kalli ka'aban yana ganin ta da idansa wa man thamma wada'atu al-jabha al-mas'ula an al-masjid al-haram al-khututan ko kuma e khututan sagira a rizqa an al-bilad hatta ya'rifa biha al-musalli istiqbal al-ka'ba wa yajibu at-tanbih li hadha لأنك تشاهد بعض المصلين الآن la yastaqbiluna ainul ka'aba fa yajibu tanbihi li hadha sai ke cewa musamman ga wanda suke sallah a cikin harami wa an zaka ga wada'at aljabha wada'at aljiha almas'ula an almasjid alharam suna fuskantar da fuskar su jiha ma'ana bangaren da nan ne mas'uliya take kansu fuskantar ɗakin Allah mai alfarma amma ba shi ɗin suke kallo ba ko tutan sagira an yi wani zane ƙananan ƙananan zane an yi layi abinda zai kamar wani aro haka dare zuwa ga ka'aba sai suna kallon shi wani an yi shi da bulu wata da wata kala kala haka shine zarqa alal bilad hatta ya arifu biyar musalli isqibal ka'aba har mai sanin ya gane ina ne dare zuwa ga ka'aba din wa yajibu tanbihi li hadha malanci yana da kyau ayi tambihi ga wannan din li'annaka tushahidu ba'd al-musallin za ka gani da idanka wa an so daga cikin masallata al'ana a yanzu la ya taqbiluna ainul ka'aba ba sa kallon ainihin ka'aba da idanuwansu fi jibbu tanbihi li haza wajibi ne a faɗakar da su wannan musamman wanda ke cikin harami a kansa wannan doka take amma man kana la yushahidu da ka'aba wanda kuma baya iya kallon ka'aba sauran sasannin unguwanni a gari maka falyalzimahu istiqbalul jiha to wajibi ne kuma ka kalli inda ka'aba take idan ka ba zai iya nuna maka ka'abar ba amma ka san a nan bangaren take to shikenan ka kalli bangaren da take qala ba'd ulama wa an su daga cikin malamai suna cewa muqarriban hadha kusa abin da zai matso da abin kusa da ake nufi man kana fil masjidi wanda ya kasance iya cikin masallaci na Allah mai alfarma istiqbalul ka'aba to shikenan dole kalli ka'aba ana gane ba wanda yake da'irar harami to shi kallon ka'aba a gunsa dole ne in zai sallah wa man kana fi makka wanda kuma a garin makka yake ba a cikin harami yake ba istiqbalul masjid to ya fuskanci masallacin ya fuskanci masallacin Allah mai alfarma wa man kana fi khariji makka wanda kuma a wajen makka yake istiqbali makka to makka za ka kalla kai kuma lakin haza ala sabili taqrib wannan ya kawo bisa hanya ta kusanto da abin fili kaga masu zagin maka da madina inda za su yi sallah dole sai sun kalle ta shi ko ba za ka li wani gun Allah ya karɓa sallah ka ba matukar ba kalli wannan bangaren ba inda ka'aba take da dakin Allah yake wa zakar ahlul ilm ma'abuta ilimi suka ambata rahimahumullahu Allah ta'ala ya musu rahama annal inhirafil yasir dan kaucewa takaitacciyar kaucewa fi jiha a ɓangaren ka'aba ɗin la ya duru hakan ba zai cutar ba musamman mu da muke rayuwa a nesa da ka'aba ɗin yanzu wani masallaci ne zaka ja tim ka ce daga nan zai kai ka har ka'aba bai kauce ba ai da wahala kai dai abin da kake kanka kawai fuskantar fuskar zaka yi jiha ɗin zaka yi mun san mu nan gaba ita ce inda maka take ko a can kuma ka'aba take shikenan kawai dai mu sa masallatan musu dinga kallon gabas kawai wanda suke kuma gabas da maka su kuma za su dinga kallon yamma da sallar su wanda suke arewa da maka za su ke kallon kudu wanda suke kudu da maka za su ke kallon arewa haka abin yake shi yasa me yasa an kaje harami za ga sallar haka ake mata rawan ake mata ba wani ne zaka kace ni nan zan kalla sai wani yake ce da ayo mun zo wanda za ku rai sallah ta ko ina yi ake to amma nan dole da kun kai kuska kun fuskanci fuska daya amma a can haka ake yi wani ma limamin nasa kaman baya zai bashi amma me ake kowa so yake kalli ka'abar ai ka'abar a tsakiya take ai kowa sai ya rawun a dinga kallon ta ana ibada sallah wannan shine amma kai da kake nesa da Ka'aba wajib a gare ka ka fuskanci inda take ba za ka ce nan za ka kalla ba ka san Ka'aba ba nan take ba ba za ka ce kudu za ka kalla ba mu Ka'aba ba akwai take da mu ba za ka ce nan ba a Ka'aba tana gabar da mu shikenan duk inda ka sanya masallacin kai kalli gabar to shikenan fa walli wajhaka shatara al masjidil haram ba a ce dole sai ka kalla ainihin Ka'aba din da ba shine abin da maliki so ya faɗa nan mu sashen dama sashen kenan sashen kalla ya shi kenan malik ya cewa wa zakar alul ilmi rahim al inhirabu li sirri fil jiha la yadur kuma kadan kauce kadan daga bangaren jihar ma ba zai cutar da kai ba fa iza kana al insanu an al ka'aba sharkan aw gharban idan mutum ya kasance ka'aba tana mahudar rana da shi kamar mu kenan ko aw gharban ko kuma iya can ka'aba tana mafaɗar rana kamar mutanen da suke gabar da ka'aba ɗin kenan كانت القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب حقين سنة القبلة أبن دكي سكان نندنا نندنا أنغاني كو هيني الشمال والجنوب كاكا ممون كجويانا nan shine junub naka nan shine shimal to duk tsakanin su ka'aba shi kun gane misali an gane mala danta da hannunka ka sama eh haka ne zaka yi yawa kaga nan shine junub nan shine shimal to dukkan wanda yake bangaren mahudar rana ce alƙiblarsa to nan zai kalla in dai tsakanin nan da nan ne shine ma baina kaza wa kaza ƙibla haka manzon Allah ya ce an gane kun ga akwai wa'ansu wanda suke wahala da kansu a wannan tsarin in za a gina masallaci sai an gina wannan ya kauce wa Ka'aba ha akwai masallacin ma da aka dinga daru ba yadda masallacin ya je kusa da rage wani an rushe shi wani ya zo ya dole nan ba sai tinka aba bane wani ya dan karkata kaɗan wannan ba haƙƙinka bane shi ne ma nace al-insirafu yasir anil jiha fa ba fa ka'aba din ba jihar ma yanzu masallacin ka kai ka gina shi ba an gina ga dan kalli nan kaɗan ba wani matsala masallacin ka an gina ga dan kalli nan kaɗan sukur wannan ba matsala shine inhirafu yasir anil jiha la tadur ba wai ainihin ka'aba din ba wanda ya saka ainihin ka'aba an fahimci wannan wani gun in za a hayi an ja nemo wani ba wai wani shi ne san saitin ka'aba daga nan sai ya Allah wa haka ake yi ya zo a dinga wahala injiniyoyi su tsara abu ya ce ba haka bane a dinga wahala to ba ma zancen ka'aba din ba a'a ya dan karkacewa jihar ma malam usaimin ya ce ba da matsala an fahimci wannan to wannan shine Allah ta lalata aka shi aka shirya eh to wani kuma sai a tambaye shi me dalilin kaucewarsa ba za mu sa hukunci ba an tambaye shi amma dai an tsara an fidda alƙibla an ce nan ne alƙibla shikenan ko wannan da zai kalla ba matsala ce amma karkacewa sai a tambaye shi aka rubuta kallon za ku ce karkacewa ne ko ka ci santa boris ne in ka ga santa boris zai lalace ku gyara masa yawa yau yake cewa kar kaucewa jiha ba ta da matsala wannan inda dan kankanin abu ne فإذا كان الإنسان أن الكعبة شرقا أو غربا كان القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب وإذا كان أن الكعبة شمالا أو جنوبا صار القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب wanda kuma suke nan kamar mutanen madina da wanda suke wajen siriya kaga so sun bewa sun yi hannun riga da ka'aba kenan wani suna nan bangaren wani suna nan bangaren to su alƙiblarsu duk abin da ke tsakanin mahu da rana da mafaɗata alƙibla ce idan kai haka mutanen da suke ka'aba take suke ka'aba take nan din su kenan suna kudu ka'aba tana arewa to su kuma duk abin da ya daga nan zuwa nan to nan alƙibla su ce mutanen da suke bangaren arewa kamar mutanen madina su kuma an sun fuskanci kudin nan zuwa ƙarshen nan nan zuwa ƙarshen nan duk nan alƙibla su ce an fahimci wannan shine ma bainal mashriqi wal maghrib mu ma bainal junubi wal shimal eh walillahi al mashriq wal maghrib haka ne yawa mu da rana ba na mallakin Allah subhanahu wataala ne shi yasa akwai wani hadisi ina ji yana cikin bulugul maram manzon Allah ya ce kada ku fuskanci Ka'aba da fitsari ko bayan gida ko ku bata baya walakin sharriqu aw garriqu sai dai ku fuskanci mahudan rana kuma faɗarta kaga mu ana mahudan ranar ita ce alƙiblar mafaɗarta kuma shine mun bawa ka abin baya kenan to ya za mu fasa wannan hadisin ya za mu da shi sai kaga to manzo Allah ina yi hadisin a garin Madina yi ko Madina tana arewa da Makka tana arewa da Ka'aba kaga sharriqu aw garribu kenan ku kalli nan baya cikin kallon alƙibla ko ba ta baya ku kalli nan baya cikin kallon alƙibla ko bata baya kaga dokar mu sai dai mu canja ta kenan sai dai mu kalli arewa ko kudu kenan to wannan iya cikin hadisi science dole sai an karanci ayyukan wani abuwa ai manzo Allah ya ce kar abi ka'aba baya kuma kar abi ka'aba gaba kuma ya ce shari ko augari sai dai ku kalli mahudar rana ko ya za a hada wannan to sai ka a ina manzo Allah ya hadisi in dai hadisin ka'aba a ina take da su an fahimci wannan to wannan shiri wallahu ta'ala alam ya cin amdul hakam ko ya zo na tsohon ɗalibi ya ci ya cin amdul hakam Allah ta'ala ya san dace ina muke ne ina ne gun kwana ne ne to yake cewa muna na kashe ko wa in kana wa in kana an al-ka'aba shimalan aw junuban sara al-qibla fi haqqihi bayna al-mashriq bayna ash-sharq wal gharb li anna al-wajib istiqbalu al-jiha domin wajibinsa kawai kalli inda bangaren inda alƙibla take inda ka'aba take kai haƙƙinsa ya kalli inda ka'aba take ba wai dole sai ya kalli inda ainu da ka'aba din yake ba Allah ya samu dace wannan dai shine abin da malai faɗa za mu tsaya nan insha Allah idan mun dawo akwai karashe maganganu da yawa a cikin fuskantar alƙibla Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ba mu ikon guje mata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa wa alaikum salam wa rahmatullah ha eh larura ce ta sa aka kuma larura ba ce a da sallah da sitararka ta gida da ta waje a sallah duk ɗaya ne in dai sallah za ka yi da gida da waje duk ɗaya ne idan larura ce ta sa wannan allaru darura tabihul ma'durat in kuma kawai shan iska ne zaka yi to sallaka tayi amma ba ta da kamala sallaka ba ta da kamala gaskiya wanda yi da doguwar riga da hula sai ya fika kamala ko da ɗakin sai an fahimci wannan yawa wannan shine insha Allah yawan wata ne sha biyar ko sha biyar ga watan walaikun salam na'am Mm. ai to abinda ake so dai ita tufar mace kamar da wancan makon muka yi bayani shine ita ba a son ma a ga kalan tufar da ta sa a jikinta abinda ake so a gani a jikinta kawai wannan lifayin da lullube ta kalan safar ma ba a so a gani ballanta na kalan zaninta ko wani rigarta ba a so an gane da ke ko abin da ya fi dacewa ga ya mace suturarta ta lullube ta tun daga samanta har kasanta ba wani abu da za a gani in ba wannan abu da lullube ta ba amma in larura ta sa dole hakan za ta faru lufayin ga sunan da suke suma wasu duk ba za su haye sikirinin ba to da dabar kamar haka gadan gadan kwarar ta sa safar da babu kwara ba daɗi yawwa amma dai a ga safar ta ma ba ba daidai bane ba a ga safar ta baka ta sa ko fara ta sa duk ba daidai bane ana so ta lullube jikinta ba abin da za a gani sai wannan lufayin nata wannan shine ka'idar sutura mace a musulunci wallahu a'lam wa alaikum salam haka ne haka haka ne haka ne kuma dole abinda mu za mu iya yi za mu iya yi dole ba za mu jira mu ce komai sai gwamnati mana ba akwai abinda za mu iya yi yanzu kamar islamiyyunmu duk mu ne muke da doka a kansu ai mu ne muke da doka a kansu amma makarantun boko nasu ne su suke da doka a kansu mun je mun dole sai makwarar da larura da ta kai mu wannan to amma gaskiyar magana ba ma zance makarantu yanzu a gidajen nan waya yake matar ka ce fa ta aure za ta fito waje sai ya kasa bambance ta da ita da budurwa kasa bambance ba ita biki ake yi a unguwarsu biki ake a dangin su ta cako ado duk adanta ana gani ko matar ka ce kuma kai za ka ɗau kuɗi ka siyo mata wannan kaya in adon za ta yi a gida mana da kai sai ita ba matsala ba ne ko ta yi ado da cikin mata ‘yan uwanta ba matsala ba ne amma ta yi ado ta fito waje a gani shi ne matsalar an fahimci wannan dole abin sai mun dawo mun fara gyara tun daga gida gaskiya ‘ya'yan mu baligai mata ƙannan mu baligai mata dole mu ga da wani irin yanayi suke fita matan mana aure dole mu zuba ido da wani irin yanayi suke fita in mun gyara gidan sannan kuma sai mu fara harin gyara waje da amma ba za mu dinga faɗa makarantun jami'o'i da makarantun boko ana ta shiga ɓatacciya kuma kai gidanka ga jina ana yi gunda kake da full power akan ka gyara abin ka baka gyara ba saboda ka mu gyara abin abin ba abin wasa bane Allah ya ba mu ikon gyarawa amma babu shakka da sisar yahudawa ce in kun kula lokacin da sunna ta zo da maganar sanya hijabi shekara arba'in baya a duk an ɗau hijabi ana ta sawa to da su yahudawan sa ga lalle ilallah mun kafo wajen sa hijabi sai aka zo ce za a yi hijabin amma bayan da shirya ta shi yawwa ga hinan haba sunna ko wani mai rodo rodi ko wata yar ba yar banzar jallabiya da ake yanzu jallabiya ce amma ta shaƙe kirji to ina jallabiya nan babu jallabiyan ce ta rufe ƙasa amma ta shaƙe kirji gaba daya kuma wai ana ganin kawai za a haɗa shi da musulunci wannan ba wannan sai zama musulunci akan wannan in sun kula sun ga ba za ku bar wannan layin ba a cikin na sai sanya muku da sisa a cikin layin wannan duk dole kuma sai mun yi ta taka tsantsan muna gane Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka taimake mu ka mana albarka a gidajen mu ka mana albarka a rayuwar mu da iyalan mu hanyoyin mu na samu Allah ta'ala ya kara musu albarka duk abin da muke roƙo a gun Allah na alkhairi Allah ya hada mu da shi duk abin da muke roƙo na shiri Allah ta'ala ya raba mu da shi Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu ya Allah Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu kan hanya madaidaiciya Allah ta'ala mana roƙon gafarta mahaifanmu ka sanya aljanna ce muku musu da mu da su duka Allah ta'ala ka yafi mana zulmanmu ya Allah dukkan masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yi wa addinin mazagon ƙasa a duk inda suke Allah ta'ala ka yi mana maganin su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan damuna ta mu Allah ka sanya mata albarka Allah kana wada kana ni'imta mu da ni'ima Allah muna godiya Allah ka karo mana ya Allah wannan ruwa da ake samu alkhairi ne muna roƙon Allah ta'ala ya karo shi ya karo shi ya karo shi Allah ta'ala ya sanya damuna ta yi harshe duk inda ake bukatar ruwa Allah ta'ala ka ni'imta mu gaba daya ka sanya mana albarka a rayuwar mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم آمين يا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله